daga kai ba Allah kai ne ilin da yake boye anta allamul ghuyub ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin ababin da suke boye to mi ka faɗa musu annabi Isa ma qultu lahum illa ma amartani bihi ba abinda ne faɗa musu sai abinda ka umurce ni me an ka umurce annabi Isa ana ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah ku shi ahli sunna su yi shiru babu shi duk duniya babu shehin da za a kira ahli sunna su yi shiru za su faɗa ma mutane wannan shehi ya barranta da abinda an ka an ka kira shi da shi in kuma shehin yace a kira shi shi ma ya shiga za mu ji nusus qur'aniyya da sun nuna haka Allah subhanahu wata'ala yana can ma yamlikuna min qitmin na'am إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم kira cikin annabawa Allah na ishara cewa wallazina tad'una min dunihi waɗannan da kuke kira koma bayan Allah Shehu Usman ya shiga cikin bai shiga ba don haka ya ku masu kiran Shehu Usman Allah yana magana abinda ko yasa mutane ba su ganewa a ƙasar Hausa da an ambaci wata aya da sai magana kafirai za a ce wa hum kuffaru maka da kafirai nan tare da kai kafiran tabbata suna ciki ko ba su ciki idan aka ce ya ayyuhal ladina amanu mu'minan tabbata sun shiga ko mu'minan maka ne dole hadda na tabbatu suna ciki akar maka Allah allazina tad'una min dunihi waɗannan da kuke kira ko ba bayan Allah ma yamlikuna min kidmir su mallaki ko da kidmir ba mecece kidmir malamai sun kai sun komo game da abin da ake kira kidmir fassara mafi inganci shine idan Na'am.
falle da bino ba yana da kwaya ba ci gaba da jawabin da muke gabatarwa a wannan bidiyo kowa ya ji abubuwan da ke ciki malamin ya yi tsallan baɗake ta yanda yake kama sunan shi Usman bin Fodiyo radiyallahu anhu ya tabbatar abin da yake bai kyauta ba kuma za a iya masa tambayoyi shin ba ku da wani aiki ne da za ku nemi kusanci da Allah sai cin mutuncin shi Usman bin Fodiyo da mabiyansa ko ko shin ba ku da wani abin da za ku yi ne ku dan galawan do ku sa aswaki ku je ku yi wannan aikin ga gyaran makabarta ga gyaran kwatami ga tonar rijiya tunda kun ji karfi a jikin ku duk wannan ba za ku yi ba idan kuma jihadi kuke so ku yi cin jihadin ya kare ne jihadin gini ku rushe gini shine jihadi to inda da iya wannan ne ake samun jihadi inda da rushe gini ake shiga aljanna sai mutum ya je gina je rushe inda kawai da rushe gini ne wata abu ne wanda yake sahafa ce akwai wuta a cikin tunanin kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mafi girman kabari a gaban dukkanin sahabban annabi Muhammadu a cikin gini aka yi shi kabarin ma'aiki akwai gini a kansa ɗakin sai tuna Aisha ne cikin gini ne me yasa ba a baje shi ba tukunna kai inda fahimtan ka ɗaya ke da na sahabbai ba ka da hankali inda kana da hankali da ka gane wutan da kake so ka je ka rike wannan matsalar wa billahi azim ba na maka alfahari ko tunkaho a kayi duk hadisan da zaka ɗauko zaka tabbatar da baka gane ba ijma'i na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa gini ne akan raudar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma daki aka kewaye aka zo aka saka sayyidina abubakar aka sa sayyidina umar wanda bayan nan ne ma aka zo aka sake wani sabon gini kuma a cikin dakin sai ta aka raba gida biyu ɗaya ginin na kabari ɗaya gini na dakin ta an taba rushewa kuma ijma'in ya wanzu har izuwa yau albani alaihi ma yastahiquhu a wannan matsalar alaihi min Allah ma yastahiquhu albani shi ya fara da awar cewa da zai samu dama zai je da greda ya rushe wannan rodar manzo Allah yace idan har Ali Saud ba su rushe ba ma ba su cika khadimin sharifain da ake faɗa ba duk sarkin da bai wannan aikin ba bai cika khadimin sharifain ba fatan sa Allah ya nuna masa wanda zai rushe shine kai kuma da ka zo Najeriya kana so kai kuma ka je ka rushe na Shehu Usman bin Fodio ga ka ga hukuma mu idan ka je da ka rushe ba abin da zamu ce da mu saka ido hukuma su za su kula sarkin musulmi dai gidan kakansa ne idan ya ga dama ya bar muku suka rushe wannan ya rage musu filin sai su sayar muku ma in suka da sai da muku amma a sani cewa filin raudan shi suwan birfodiyo na al'umman musulmi ne na Najeriya amma tunda Allah ya yi mata wakilai ga sarkin musulmi ma aka ce sarkin Sokoto na ciki to shikenan ai na san dai kai a Najeriya ba wata tsiya bace ko ko ko ko ba ta tsaya bace fili inda a shiga yi nuni da kai wallahi in aka dauke ka kai da kai sama aka dinga zane ka duk wannan wani huci da kake shi kare na to amma abinda nake so in isar anan kowa yan uwa sun ji abin da yake faɗi anan ya ja ayan alqur'ani ya duba fassara irin na tafsirin jalalaini sai ya ce a daina ce ku faru makka sai da ce ku faru sokoto kuma wa'annan kafaran ga sunan tare da ku su waye tare da ku masu zuwa su ziyarci taraudan shi Usman bin Fodiyo masu zuwa su ziyarci raudan dan Fodiyo sune kafirai abin da yake son tambaya har yana wani saka baki ba wani malami da ahalus sunna za ta gani ana bauta masa ko ana zuwa kabarinsa ko kuma ana kiran sunansa ko ana ziyararsa haka kawai a har kabari ba su fito sun yi magana ba su zana masu zuwa din da dalilai in malamin na ciki shi ma su shigar da shi na ce akwai ƙarya kai wannan akwai malaman akwai ibn taymiyyah al-harrani a matakin farko ibn kasir ya tabbatar da haka sannan al-hafiz ibn al-qayyim al-jawziy ya tabbatar da haka sannan ga ɗaya daga cikin manyan malaman sa ibn abdul hadi ya tabbatar da haka manya manyan kitatuwan malamai sama da malamai goma sha biyar wanda sun tabbatar da haka ya faru da ibn kasir da su al-imam az-zahabi wanda sun tabbatar ya faru da ibn taymiyyah al-harrani sannan sama da malamai hamsin wanda suke kiran ibn taymiya ya ibn taymiya kuma dukkanin su yan aljanna ne a wajenka dukkanin su yan aljanna ne in ma ka faɗa ya kai taqiya ka ce kai baka taqiya to in baka taqiya fara da ibn taymiya ibn taymiya ya riga shehu usman bin fodiyo zuwa ibn taymiya ya riga shehu tijjani ya riga shehu shehu ibrahim ya riga duka ya riga su sai abubakar jilani ne kawai ke gaba da shi a cikin su to amma me yasa ba ku ji a bakin sa na ibn taymiya ba wannan wato dan gidan mai babban sanda ne ba za a ji labarin a bakin kowa ba kawai wanda ka gane zaka ci mutuncinsa shine Shehu Usman bin Fodiyo ka fake da sunan kare sunnan manzon Allah ka ruguza raudan Shehu Usman bin Fodiyo ka fake da sunan kare sunnan manzon Allah ka ci mutuncin malaman da suke cikin garin Sokoto ka wulakanta dukkanin sufaye kadirawa da tijjanawan su wannan abin tun da ka dauko ka ce akwai na ta'addanci wannan babu ruwan mu amma da ka ce akwai tayi na ilimi to mu almajiran ilimi ne ɗaliban ilimi ne za mu tsaya a gabanka a nan da izinin Allah kuma wallahi wannan girgiza kan da kake sai ka daina shi ka yadda ka zauna a gaban mu sai dai kai ta in'ina amma za mu tabbatar maka da wannan ba cika baki bane hadisan da kake tanin ka haddace wannan guda biyu da ka zo ka ja dan hadisi biyu ne rak ya zo ja kuma biyun nan ɗaya da ifi ne ɗaya kuma ya ɗauki hadisin ya yi inkilabin hadisin ya yi wa hadisin fassarar buga kirji fassarar kato da gora fassarar galahangal ka zo ka fassara hadisi kai kadai ka kirkira hadisi ka mata fassara da kaga dama da sunan kawai wannan shine da aka kafirta mutane wani a yanzu zai ce ya ji zafin abin da nake faɗi shi fa kafir yake cewa kafirai kafirai mushrikai mushrikai kafirai kuma yana yi ne yana hadawa da dan fodiyo yana yi ne yana hadawa wanda malaman mu kan ma banda su ma wasu dan da yazo yana maganan kudubi ya ce kudubi wannan arne ne ya zo gausi ya ce gausi ma babban mushriki ya zo kan akadabu abdalu ya ce abdalin kartin banza kartin banza kai ka san katon banza shine wanda ya ce koshe yake neman mai aswakin da gajeren wanda zai ya shiga ba har yanzu in banda yan masallacin ma suna zauna gaban ka gaugau ne kana nan ka cika koshi ga ka kato to amma wai kana cewa wai Allah ya kawo dan sunnar da zai zo ya yanke gajeren wando ya zo da aswaki ku sa a baki ku bi shi ku je ku yi kone kone ku je ku yi rushe-rushe kuma ana jin kana ta Allahu Akbar nan da su gane cewa ba Allah kake nuna musu ba inda gaske ne ka shiga gaba mana ka san abin da ya faru da bayanka wa ma khabaru man bayanka bi ba'id ka san abin da ya faru da man gaban ka bi ba'id wallahi ka sani kuma ka yadda kai wannan gigiwar sai dai ka kare a surutu san bade bade da kai ta faɗa amma idan daidai tabbata ba za ka yi wannan abun ba ban yi niyan yi maganar da zafi ba amma akwai san zuciya da na gani yan uwa ku dakace ni ganan littafi mai suna al'uqudu durriya wanda duk wani duk wani dan sunna ya san wannan littafin wannan duk dan sunna ya santa al'uqudu durriya littafin sunna ne wallahi littafin sunna ne duk wani dan sunna ya san wannan littafin sunanta al'uqudu durriya fi manaqibi shaykh al-islam ahmad ibn taymiyyah littafin nan da babban malami bar ku ji tambarin da aka masa al-imam al-hafiz abi abdullah muhammad ibn ahmad ibn abdul hadi aljama'ili al-maqdisi wanda ɗaya ne daga cikin almajiran ibn tamiya na kankan na gaba gaba ya rubuta wannan littafi yake tabbatar da falalan ibn tamiya wanda abun mamaki in ka yadda kace ai zaman nan wallahi sai ka raina kanka zaka ji abubuwan da baka san su ba abin da ke cikin wannan littafin idan mutum ya buɗo buguna dan ni na da al-maktabatul asariya al-maktaba al-asariya sune suka buga nawa sun buga wannan littafi a Beirut المكتبة الأثرية وان أكوي تعليق نشك محمد حامد الفقي وان أكوي تحقيق أبي عبد الله الداني منير آل زحوة وان زحوي وان آل زحوي كو كو زحواني الله أعلم shi dai wannan mutumin dai ga dai littafin ga irin bugun ta gata nan wanda sun buga ta 2009 ina ji to a wannan littafin idan naka bugun ya daidai da na ɗauko shafi na 297 za ka sha mamaki mai karyar cewa wai duk wani malami in an yi haka su ba za su boye ba to me yasa ba a taba jin na ibn tamiya bakin ka ba sai dan fodiyo da ke kada mummunan boyayyen manufa kana so ka ingizo maguzawa su shigo musulunci shi abin da za su so ka musu shimfiɗi su zo su taka su hau wannan abin ba za mu saka ido ba abu na gaba shine gashi nan idan ka buɗo za ku ji abin da yake faɗi ana maganin ibnu taymiya a lokacin da ya mutu wa hadara jam'un ila alqal'a taron mutane suka shiga har cikin prison din fa uziya lahum fi dukhul aka ce duk wanda ma bai prison ya shigo prison domin ga ga asalin gungumarin prison ya rasu shine Sheikh Usman bin a shine Ibn Taymiya Ibn Taymiya fa uziya lahum fi dukhul wa jama'atun fil ghusli wa qara'u alqur'ana wa taraku bi ru'yati wa tabarraku bi ru'yatihi wa takbilihi summa sarafu maza katti irin ka majiya karfi suka dinga sumbanta ibn taymiya katti irin ka kowa ya zo ya sumbance shi tsotse shi sai ya ce me ya ce ya zo ya nemi albarka ne sai da aka samu mata dubu goma sha mata katti da matan aure da zaurawa da budurwaye suka dinga tsotsan shi duka wannan ya tabbata cikin littafi gashi nan wa hadaraha nisa'un kathirun بحيث خزرنا بخمسة عشر ألفا وأما الرجال فخزروا بستين ألفا وأكثر maza sama da mutum dubu sittin suka zo suka dinga rungumansa suna tsotsotsansa sama da mutum dubu sittin kowa ya za rungume shi ya tsotse shi wannan abin ya tabbata kuma abin da zai baka mamaki ba sallah da aka masa sai da aka yi masa sallah uku an yi wa ibn taymiya sallah a cikin prison wanda aka ce a sheikh abu tammam shi ya masa sallah bayan an fito da shi a cikin gari aka masa sallah bayan an sake kai shi makabarta ma suka sake masa sallah kowa sai ce sai ya mai sallah haka aka yi wannan haka aka ibn tamiya ka taɓa zuwa ka karanta wannan abu daga cikin abin da yake a wannan shafin wai abin da yasa in muje a gurguje amma tunda yayi gijiwa ya ce sai an zauna da shi dan ya tabbatar mu arna ne sannan dan fodiyo kuma aqidarsa dan musamman ne na aqidan dan fodiyo yana kadan bugan kadanya yana nuna cewa dan fodiyo shi ma me kaza ne me kaza ne hasali kuma ta ƙasa yana tuzgo maguzawa suna yin amfani da wannan damar wai sai ke cewa a nan kai afwan idan mun duba za ku ga hatta wa alkan nasu ala nashi manadilahum wa ama'imahum litabarruk ko ya mutun ya warware rawani ya hurga akan abin da makaran daukan ibn taymiya sai ya jawo wannan rawanin daga wannan ranan wannan rawanin na daban ne sannan hatta manadilahum manadilahum hankacin da suke goge fuska sai mutum ya wurf ya hurga akan kabarin Ibn Taymiya sai ya je dauko wannan hankacin din ta zama na daban ka zo ka karanta wa in sakwatan masu karajin sunnan ka karanta musu suka dinga zagi da kabbara inda suke shirin Usman bin Fodio ka karanta musu wannan abin daga cin mutuncin da wannan yaron yake yi wannan mutumin afwan yake yi wato cin mutuncin da ya kai wai sai ya zama wai yana cewa wai dan Fodio wai da da butan alolan dan Fodio da tulu na giya na ojuku duk ɗaya ne da tulun giya na ojuku tun da kofin ojuku an san giya yake sha yace da shi da butan alolan dan fodo duk ɗaya ne ba bambanci ƙarya kake wallahi wannan ƙarya ne ko kai ba butan alolan dan fodo ba butan alolan babanka ni a gona ya fi mun kofin da da ojuku zai sha giya da shi na babanka ni da ban san mahaifinka ba ni ban san mahaifinka ba amma butan alolansa ya fi mun ya fi mun ya fi min kofin da ojuku yake shan giya da shi amma saboda tun mutunci har yana sanarwa ai da aka zo aka faɗa garin sokoto kaman za ta tashi ai ma sokoto sun yi kuskure darewa ya kamata ta yi a lokacin ka duba kaman shoshuwan bin fodiyo waliyi ka'idi zahidi jagora wanda an yarda da shi ka ce wai butarsa butar alolansa wai da butar da yake alola da kuma kofin shan giya na ojuku wai ɗaya suke ko ni ka gaya min wannan ka ci mutunci na ko kai na gaya maka haka kai da kake kafirta ni na gaya ma haka na ci mutuncin ka amma kai kun faɗa wa dan fodiyo har kuna wani murna an faɗa nan ma zaka zo ka kare zaka zo ka kare wannan maganar oji mun sanda da karnuka oji ku karnukansa suna sa baki a ciki me hukuncin kare idan ya sa baki a cikin kwano haka ne na dan fodiyo yake gaya mana kirga mana sunan karnukan dan fodiyo zan ji har hotunan karnukan oji ku sai na nemo karan maguzawa irin wa'innan maganganun dole mu saka ido ba za mu yi shiru ba a ci mutuncin masu mutunci mu yi shiru ba mu yi nisa da dan fode ba muna gab da shi duk wani waliyi muna tare da shi duk wani waliyi muna tare da shi duk wani musulmi ma muna tare da shi sai dai wanda ya soka alayi a lokacin kuma za mu yi kokari mai kwaf ɗaya dan ya dawo kai ma muna neman ka dawo ne wannan abin duk muna maka ne dan salon ka dawo amma inda a ce salo ne muke maka na raddi da ba da wannan uslubin zamu ba amma yan uwa su fahimta abin da zafi da ciwo duk wanda ya san mujaddidi dan fodiyo ya san irin yanda ya saka wato koyarwa a ta hanyar tasawuf a ta hanyar ashariyanci malikanci to in ma za ka faɗi wato aibinsa ba mu ce shi ma'asumi ba ne za ka yi faɗin aibinsa amma ta hanyar da ya kamata to amma anan a fahimto na da aibin ma fa da ake so a kirkiro fa ana so a ka abin ne ba fa wai dan fodiyo ake nufi ba wannan abin ba ma dan fodiyo ake nufi ba hanya ne wani strategy ne da wasu malamai a yanzu aka kirkire su da su yi shimfiɗa ma maguza wadda suke so su shigo ni in nace maguza ba ina nufin kabila ba ina nufin masu fikira na su shiga su raba kan musulmi su ce wai bahaushe daban ba fulatani daban ko da musulmi ne babu alaka tsakanin ku sai dai ku yi gaba wannan kira ne zuwa ga maguzanci maguzanci abin da ake nufi jahiliya jahiliyanci jahiliyanci ba addinin musulunci ba sakakar wani ba maguje wanda yake da kyakkyawan fahimta da kyakkyawan mu'amala ya saurara da cewa in mun ce maguzanci muna nufin wai kabila ce ba haka muke nufi ba muna nufin wannan fikiran na maguzanci irin wannan kuma idan mun ce maguzanci shine fikirar da ba ta musulunci ba anan Allah taimake mu haka ya faru sai da ta kai ga cewa ibn taymiya na da kirci na da kirci saboda bai wanka a cikin prison na da kwarkwata a jikinsa kircin kanta akwai abin da yake susan kircin gashi na a littafi amma neman albarkansa aka yi abin susan kirci ma sai yanzu aka yi da tsada kai kuma dan fodiyo butan alwalansa kana cewa butan alwalansa wai bai kai tulun giya ba na so duk irin wannan wajen na yanko amma na ga yankenken zai yawa amma abu ɗaya ne ya faranta min rai shine ka ce za a yi zama to wannan zaman insha Allah zai zo shi yasa nake tattauna dukkanin abin da ya shafi matsalar da ka tattauna maganan wai kabari a je a gini akan kabari in ban da kai baka da tunani hankalinka ya koma na yara kato ba hankali ka zo ka ce wai wai gini wai akan kabari kafirci ne ga kabarin ma'aiki a gine ga kabarin mazala gine kai ka san me kake ga musulmi kuwa in banda mu dai nan kasashen Hausa ne bamu da fushi da yawa damuwan yayi yawa kana tunanin a wani waje wani ne kawai a cikin wannan zangerun gaban kan zai taso fu ka ga zai shake kama aljani wallahi sai ka zaci ba a ganin sa kafin ya sake ka sai ka gama gumi sai dai ka ka daki ana ce me faru ana Allah da ya sauke gaba sai da irin wannan sassako maganganu kawai da ka mutum ya dinga yi rata ko magana da kakaka haka kawai me ka sha kake irin wannan magana Allah sauki amma masail ne wanda zamu tattauna da ilimi kamar yadda muka faɗa cewa gini akan kabari kafirci ne wannan abin ƙarya ne cewa wai ziyaran dan fodiyo da ake kafirci ne wannan ƙarya ne cewa wai ziyaran dan fodiyo da ake yi a je gabansa a faɗi bukata da niyan Allah biya wannan ma kafirci ne wannan ba kafirci bane za mu zo maka da sahabbai za mu zo maka da tabi'ai za mu zo maka da ma'aiki kansa sallallahu alaihi wasallama yi ma bayani za mu karanta maka cikin alqur'ani gashi nan a cikin suratul kafi maganan hatta maganan gini din abubuwa ne suna nan daban-daban wanda kun dauke su a wani irin fahimta to abin da ya ban haushi ina laifin ka rike ra'ayinka ka bar mutane su akan ra'ayinsu amma ka dage sai ka tada mutane akan ra'ayinsu kai kuma ka dora su akan naka kuma nakan gurbatacce ce kana kira zuwa ga wata boyar ra'ayi ka ce babu wani malamin da haka ya faru da shi a rayuwanku sai kun bayyana me yasa baka tona wannan ba kafin mi zaman ma ka karanta wannan wajen kafin ma mi zaman nan ga abin da ya faru a na ibn taymiya idan muka tafi da ka gani ya ce wai ana zuwa ce ya dan fodiyo ya dan fodiyo yi mana kaza duk wa'innan arna ne to me yasa baka karanta na ya dan ya ibn taymiya ba gane ya ibn taymiya ya wane ya wane ya wane wanda idan ka fara karanta yawa ne zaka ji ya ya din nan akwai malami ɗaya sai ya ce masa ya ya ya so ɗari ba wanda ya taɓa ce komai mu koma shafi na ɗari uku da arba'in da tara zaka ji ana faɗin ɗaya daga cikin manya manyan malamai walahu aidan rahimahullahu babban malamin nan Allah kara masa yadda an shadana li nafsihi hadil qasaida ash-shehu al-imamu sa'aduddin abu muhammad sa'adullah ibnu najih fi madhi shaykh al-islam taqiyuddin ibnu taymiya qaddasallahu ruhahu kai wa'innan sunayen can kana zagin akadabu abdalu agwasu kai waye ya gaya maka ibn taymiya shekul islami ne nafsi ne hadisi ne kuma inda ne ban faɗa ba shikenan sai ka ce wannan ba dan ahlus sunna bane amma mu ji yana cewa a shafi na 349 a wannan bugu ayaman manaqibuhu fakira wa yaman mawahibuhu gamira wa yaman sahaibu ibdalihi bi amali amali hamadira ويا من له همة لم تزل بنجه مقاصده ظافرة ويا من عزائمه لا تنا لا تني إلى درجة الأولى سائرة ويا ليس ويا ليس حرب إذا ما فدا تزل له usudul kasira wa ya daura wa ya daura hilmin idza ma jana alaihi imru'un yansani azira wa inna la minhu bi su'il maqali wa qubhi al-fi'ali gada gafira wa ya bara ilmin takadu al-biharu تفيد بأمواجه الذاكرة ويا من أدل أدلته بالنصوص لأخماسه لأخماسه بدا قاهرة ويا من براهين أقواله كشمس الدحاء البدا صافرة ويا من أوارفه أوارف إرفانه تفوق على أنجم الظاهرة وأنما بفعل الله كيكرا با ابن تيمية كيكرا يا من يا من يا من مكوما بايا شافي نجري أكو دا أربعين تقص لك يا تبكى يا عالما جل عن ضد يضاحيه وفاك أقرانه فيما يعانيه يا ذا الفدائل يا ذين الأم يا ذين الأماثل يا مد المماثل يا موهي مناويه يا من إذا رمت أن أهسي مناكبه نظما ونسرا وأنشيه وأرويه يا أمدة المبتدي حقا ومقنع ومقنعه فيما يروم وكافيه ومغنيه ويا نحاية بالله بالرعاية من وسيل علم وخبر عن تحاويه يا بنية المبتغين الرشد مالي وهم فتوح غيب أتامي عند باري هل أنا سوى يا سن غيب يا مسنن غيب يا وند دو وني بكاتا عن دوكان ستاسكي يا كذا باين يا متو ابن تيمية ne wanda malamin kace kafiri ne sai wanda kaga yan Sokoto kaga wayannan mafiyawancin su sufaye ne almajirai wanda Allah ne a gaban su su kafirai ne wannan maganar da kake fadin cewa wai wai wai kudubi da meye da meye sai an zo zama zan nuna ma waye babban kudubi gausu din nan sai na tabbatar maka waye gausu kai baka sani bane binciken ka ya gaza ji ku ji abin da ke ga ibn taymiya mu gangara a shafi na 368 zaka ji ɗaya daga cikin gokarun manya-manyan malamai wanda ake tumshi a Sheikh Abdullahi Rumi ad-Dimashqi al-Hariri wanda shi ma wani babban bujimi ne wanda ana ta hadir kasida na zama Sheikh Abdullah ibn Khidr ibn Abdurrahman al-Rumi al-Asl al-Asl ad-Dimashqi al-Hariri al-ma'ruf bil mutayyim kai har ma ana ta mishi bataimi kawai yurshi Sheikh Taqiyuddin yurshi Sheikh Taqiyuddin ibn Taymiyyah wa huwa ahadu ashabihi sahabban ibn Taymiyyah ne kaji sahabi ibn Taymiyyah me ne waye ibn Taymiyyah za ku ji waye kudi bi waye ga wasu wanda ake ce masa wai katan banza wai ibn Taymiyyah ka faɗa kai kuskure ka je ka janye wannan maganar da ka faɗa ka ce katon banza to barka ji sai ke cewa wa kam kad arahum kullahum subulal huda wa kam kan nahahum marratan ba'da marrati faman kana qudbal kauni fi hali asrihi siwahu yace ka taba jin an ce ma wani kubibi in ba ibn tamiya ba to kai kuma ka ce katon banza ne to yanzu kana nufi ibn tamiya katon banza ne ni kaga ban ce ma ibn tamiya katon banza ba amma kai ka ce kudubi katon banza ne shi kuma ya ce maka babu wani kudubi siwahu wa man kana qulbal asri wa man ka fa man kana qulbal kauni fi hali asrihi siwahu wa man kad faza bil badaliyati ka ce abdal wasu kartin banza ka ce kudubi ko gausi ne ka ce wani arni to yanzu waye arnan waye gashi nan wa man faza bil badaliyati din ya ce ma ibn taymiya ne wannan abin da yasa kai na dan haska ma fitila ne ana kallon ka kifi na kallon ka mai zakaram wato karatun kan suna da yawa abubuwa ne wanda yin abin da ka faɗan nan wallahi yanda na ji za a yi kokari inda malami ne zai magana nan sai ya yi wa raƙumi wallahi sai mujallade wa raƙumi amma abin da muke so za mu wannan ɗan tattabawa ne da saƙo ɗan sama sama sama haka haka idan ka zo ne za a shafi kanka da sosai da bayan tukunya za a shafi kanka don matsalar da ka ɗauko babban matsala ne ku je ga mu ji irin abubuwan da yake faɗi yana yin burnani na nuna shi shehin shehin shehin mun kai ne shehin mu kuma za mu taba su dalla turji kuma za mu yi maganar zalunci yan siyasa saboda haka alwashi na gare ku shine don Allah ka kuta kare kowa ka ku ja kowa duk wanda ya ce muku mu wallahi ba mu yadda ba sai ka ce mutanen nan sun ce in ka haihu in ka haihu ga uwarka inda jini an ka haihe ka ka sa a kawo su su ɗauki da wai a yi karatu akan ziyarar da aka yi kufayi magana ta kare ko ba ta kare ba yanzu da ka zo ka ce ka ba ka ba da notice zuwa kaza me ya kamata ka ce kana roƙon mai alhurma sarkin musulmi don Allah ya dauko mutanen nan sun ce ana shirka kubbari ya dauko mu mu dauko littafai su su dauko littafai ayi zube ban kwariya ta hukar dalili amma ga ce matsala ko ba magance ba to don Allah kan ku taba kowa amma kun san wasiya ta duk wanda ya kare ka wallahi ka inji an ce an kare ka an yi ma kaza inji an ce kai kai duk wanda ya tare ka wallahi ka gama da shi kada da wani da zai cewa ai wannan ta'addanci na doka da ta Allah da ta nasara duk ta yarda da kariyar kai kariyar kai wajibi na su ka saka san da aka gare su duk wurin yan sanda na kisan mutane na mu ko na kalubalanta na hada mai jami'an tsaro cewa duk wanda an da fayil koda na sa'in sa in an taba karan mu game da sa'in sa da wani koda guda na a kawo duk inda za a karan mu wata sunna ta tayi kwana a ce ana karan su ne aka karan su sun ce doki halatta ana karan su an yi police station da su ana rigima misa sun ce Allah na sama ana ƙararsu misa aka ƙararsu sun ce shirka aka yi hubba ne ana ƙararsu misa aka ƙararsu sun ce ana sallah da takalma ana ƙararsu misa aka ƙararsu sun ce kowaɗanne ruwa in dai suna da tsarki masu tsarkakewa na duk inda ka ji fayil ɗin mutation wannan na ashe tsakaninku da Allah malamin mu karatu ya gina mu illolin karatu ya taho to amma ya kamata ku sani babu wata kasuwa da aka sai da shedana ko akwai ta sannan wallahi labari ga ni'imar Allah ko sai aka yi kasuwa mun hisu kudin da za mu sai fasaha ma ta yadda za su yi da magana Allah bai ba su ita ba zahiri fatawa ta gini akan kabari ba ba ka makaruhi na ba haramun na
to wace sakonsa kusan na ƙarshe a cikin jawabi na farko ya kira da cewa duk wannan ta'addancin da yana je a yi to ka san mutum wani mai hankali yana kongoba konba wai wayo in yayi waye kaga mutum ya fada cikin komar wayarsa anan kuma ya dawo ya ce musu bai san ai haka a zo ai zamani to mun amsa wannan zaman abubuwan da muka faɗa din nan za a tattauna aqidan shi Usman bin Fodio me aqidarsa sufi ne ba ash'are ne dan mazhaba ne kai kuma ƙarya ne baka da wannan alaka da shi kwata kwata baka da shi na biyu kuma za a ɗauko bayan wannan he an tabbatar da aqidarsa ba kai aka za a fara magana da ka ba kawai ka zo kana ta ci da sunansa a ba haka kawai za a fara ba na biyu tukunna in muka tabbatar da wannan sai mu ma mu tuhumce ka a gidanka tunda ka tuhumce ba kan dan fodiyo za mu tuhumce ka sannan wannan kafirci kafircin da ka dinga faɗa sai ka tabbatar mana su tukunna mu zo mu tattauna matsalar gini akan kabari din yanda aka gina kabarin to sai muka fara mana hukunci wa sahabbai tunda sahabbai sun gina raudan manzon Allah da aka fara mana hukunci don sun shigar da shi cikin gini me yasa basu baje ginin ba me yasa shi kuma annabi ya ce anan yanda ya rasu anan za a gine shi annabi bai san ya san ga yanda zai rasu kuma a lokacin sai annabi ya bada wasu ya ce to dakin sai tuna Aisha dan a rushe shi in na na rasu anan dan kar a mun cikin gini amma manzo Allah bai faɗa haka ba annabi idan ka cire wannan sai mu tattauna da kai game da matsalar ziyarar kabari na uku za mu ɗauko masail na abdal da akfabu mu tattauna da kai akan su sannan neman albarka akan kabari wannan ma za mu tattauna akai zuwa da tawassuli da ziyara da ake yi za mu tattauna akai amma bi gaddin cewa kowa ya sani cewa ba mu inkarin akwai abubuwan da ake yi na kurakurai a hubbarin Usman bin Fodio ba mu inkari domin ba lallai bane ya zamo duka ma almajirai ne wasu ma makiya ne za su je su yi kamar yadda muna gani mutum zai zo gidanku kamar dan Allah ne kawai ya zo ya samu wani waje kawai ya sujada wasu su ɗauki watan shi sai ya je a yada a ce aika a kofar gidan su ana sujada mu muna ganin irin wannan sharruka to la'alla mun ba ya sani daga cikin wanda za su iya kashe kansu nan ne wani ma ya je ya sujada don haka ko kuma a cikin wayanna ana samun jahilai wani zai iya yin kuskure ana iya yi wani kuma zai iya zama ba jahili bane amma yayi abin da ba daidai ba ana iya yi to ba komi ne da mu kare na jahilci da ka ba amma abin da kai kake faɗi da abubuwan da ka kirkira din da maganganun da kake wanda da shi ka rike ka kafirta dukkan mu tijjana da kadirawa ka nemi cewa a halatta jinin mu to akan su zamu tattauna da kai magana na karshe sai ke cewa kuma wai duk abin da ya faru iskanci ba a sai ta tasha kaza kaza kaza kaman kowa ma na dinka riganta ne shiga mu alhamdulillah ba ruwan mu da maganar iskanci ba ruwan mu da tashanci ba ruwan mu da wannan abubuwan anan ma ba ba akan tasha muke ba ba kan dutsen tasha muke ba muna nan a yanda muke ne kuma muna nan kullum ɗaliban ilimi muna neman karatu Allah kuma ya buɗe kwakwalwar mu baki ɗaya a sakon mu na ƙarshe kamar yadda na faɗa wannan zaman koyaushe in ka shirya kawai mu mun shirya an Allah yadda in ka sa kawai za mu zo ne mu yi tahariri na nukutotsin da za a tattauna su kuma albarka na za mu yi shi ba tare da hayaniya ba ko ka faɗi bakar magana mu ba za mu mayar maka ba amma muna kira ga al'umma su fahimci cewa lallai irin wa'innan abubuwa ba alkhairi bane ba akwai malamai suna nan da yawa a cikin izala ko wahabiya ko salafiya suna da awa mai kyau suna kuma da awa ta hanyar da dasu da hikima to irin wayannan ni da yawa gaskiya ban cika san ko da mutum ya kuskure a ɗauki muryarsa a isar da sako sabanin sau sai da dan mai gugan zana to amma irin wayannan masu fitsara to yana da kyau ana dan taba su haka ana jan kafan su suna gane ana taba su haka Allah ya taimake mu kuma wannan ita ce a takaicacciyar sako wanda za mu isar ga hukuma ga kuma kai malamin da kake magana da gauga'un da suke gabanka da kuma al'umma baki ɗaya na musulmi su fahimci haɗarin da aka taso mu a gaba na niyyar farraka kan musulmi da kafirta musulmi da kuma niyyar ɗaukan makami da sukan ɗan fodiyo. Wassalamu